بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin da hudu ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da takwas ga watan agus dubu da ashirin da shida miladiya a wani majalisi namu da muka saba muna karatu karatun safe karatun zaure yau asabar rami karatuttuka a cikin ilimin tauhidi da abin da ke da dangantuwa da shi za a fara kitabu tauhid ne ba? eh? za a fara kitabu tauhid da za mu tashi ne? na? ta alamun ya wuce muna magana a yayyaka sihiri ne ko? babu babu fi bayani shay min anwa'i sihir ko to mana shiga ayi nake ta wani ibn mas'ud to ba fara daga walin nasa'i قال تولى النسائي من حديث أبي هريرة الأمر النسائي يفتر حديث أبو هريرة من عقد عقدة وان دي wani kulli sun manafasa fi ha sannan kuma sai ya tofi a cikin kullum faƙar sahara to lalle ya yi abin da zai bayi zuwa ga tsafi ne wanda tsafi ya yi kamar sahara duk wanda ya tsafi faƙar a shirka kuma ya yi shirka kamar ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya rataye wani abu za a bar masa za a bar shi da wannan abin da ya rataye zuwa gare shi da Wani hadisi na cimka hadisi ne mai rauni hadisi ne da imamu nasa ike fitar da shi ta hanyar abbad ibn maisara al-minqari daga Hassan al-Basri daga Abu Huraira Abbad ibn Musa al-Minqari da'if ne Abu Huraira kuma Hassan al-Basri bai riske shi ba da haka akwai rauni sannan kuma akwai irsali sai dai kowane bangare na hadisin yana da yana da wato shawahid ta da mana aqada uqdatan thumma nafasa fihi duk wanda ya wani ya wani kulle kulle ya dinga tofi ya dinga kaza da sauransu wannan ka ko ayan guda ne tana mishi shi da misharin nafasa ce fil uqad saboda haka wannan akwai akwai wannan ma'anar a sauran hadisai da yawa suna goya mishi baya cewa za ka faƙar sahara ko dai saboda lokacin da yayi wani aljani ne ya ya sa yayi saboda sami biyan bukatan sa kabe ya tsafin da gaske kuma ya yi shirka din ko ko saboda dan a nuna mishi cewa idan aljani suka suka cin da shi a wurin yana irin wannan to daga baya za su tafi su je su gwada kanshi daga baya har sai ya yi shirka a haka ita faƙar sahara kamar faƙar aushaka a itiyan babi min abuwa sihir ila haka mazala yake nufi wa sahara duk wanda ya yi tsafi faƙar a shirka lalle ya yi shirka saboda babu yadda za a yi kamar da muka sha faɗa kawai ka dinga yin wasu abubuwa kana daga inda kake kana aika mutum cuta ka ce wai wannan abin da kake yi ba a jani ke maka ba to a jani kuma babu yadda za a yi maka sai dai isanta a babu na yi ma'azin kuma sai dai ka nemi kusancin su ta hanyar tsafin da kake yi ka yi abin da suke so ba kuma za ka sai yadda ba za ka yadda su ba sai sun kuma su ka musu shirka wannan shi sa matsala kai tsaye kin ice fakar a shirka wa man ta'allaqa shay'an wakila ilayhi shi ma yana shaida daga hadisin Abdullahi bin Uqayn shine man ta'allaqa shay'an wakila ilayhi da wannan lafazi da ko dai ya zama ana magana cewa duk wanda zuciyar shi ya dogara ga wani bawan Allah shi daya ko wani wani abu da ba a dogaro da shi ya ce shi zai kiyaye shi wani zai bashi da wani abu ko kuma yana magana a idan kuma abu layan ko wani abu ya rataya duka wannan hadisin zai dauka to da hadisi ne dai wanda yake hasanul ma'ana ya da ma'ana mai kyau da isnadin sa sanaji ne mai rauni sai ce wa ali ibn mas'ud hadisi daga Abdullah dan Mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiku ala unabbiukum man la'adha hiya namima alqala bayna nasi yanzu shi kenan malam sai ci gaba da gaya mana daga cikin ma'anonin abin da ake kira a yare sihiri ko da a cikin shari'a baya nufin sihiri saboda in mutum an ce sihiri ko su jaba da irin wannan ba za ka ce yayi yayi abu da ka kashe shi ba hadith Abdullahi dan Masud da Imam Muslim ya ruwaito ta ala hal unabikum mal'aba al'aba haka malaman hadisi ke bari al'aba da fasil ain amma asalin su ahlul lugha suna cewa al'iba al'iba bi kasr al'ain su kuma malaman hadisi suna cewa al'aba bi fathil ain haka suke kanta shi saboda haka ko dal bukatani ne ko kuma ahal lura inda su haka suke faɗa wataƙila shi mazala aka ya faɗi shi saboda daga cikin laraba wakila ko wanda ke fatahul aini na baka baka gashi to al'aba asali asali shine wato eh eh al'abba al'aba haka yake al'aba shine wato kamar kamar wato ƙarya makareci daga nan suke ce ma bishiya wacce take suna ce ma kuma matsafi a yaren ƙunishawa a yaren su maza Allah al'abihu sukan kira matsafi da da al'abihu saboda ƙarya da yake yi da kuma lalata zamantakewar mutane da yake yi sannan kuma suna kira kuma annamimi wanda yake haɗa gurmi sosai da al'abihu shi ma saboda me saboda shi ma ai kamar sun kamanta shi da bishiya ce ta akwai bishiya ita mata take ta al'adiha wacce take tana da ƙauyoyi duk bishiya bai kaya ta za ta soke ka shi ma kamar annabi ne saboda tsaba kare da yake yana soke mutane tsakanin zamantakewa mutane saboda haka nan shi ne mazala ke gaya musu ala halu na bikum mal'abahu ban zan gaya muku menene siddabar na al'abahu ba tunda da ba yaran su ai tsaba tsafi shi ma sun shi al'abu sai ya ce hiyan namima ai babban babban mai sujjabar kuwa shine annamimi tunda su shi ba ta hanyar ba ta hanyar tsagewa shi kuma gashi mun haɗa tsakanin mutane ba ta hanyar tsagewa ta hanyar magana kawai gashi haɗa tsakanin mutane da sujjabarin annamimancin sa hiyan namima tace annamimanci alqala bainan nasi wanda take tana hada gumi tsakanin mutane wanda take hada gumi tsakanin wanda suke hada gumi tsakanin mutane wannan shine hakika na annamimanci kana ka matsafi wanda ya fi kowa ɗan tsabi ba shi ne wanda zai nemi tafiya a jannu ba wanda da ba ci kawai zai zai hada a rigima kuma kun ga haka abin ke faruwa yakin ba sa da kuke ji ana faɗa ai wata mata ce basus basus lokacin jahiliya a lokacin taglub da da da bakar kuma duka yayan babbanni ne ta hada su faɗa kawai kan a kashe mata wato taguwata ta hada faɗa shi na biya da aka samu mace mai ana samun yaƙi tsakanin yan gida ɗaya ko kuma yan al'umma ɗaya sai a ce ana yakin ba haka yakin ba su wato wala kana ma da yana irin abinda abinda ba wato aljinu ba za su iya yi ba to kaga a nan mazana ya kira wannan abin da tsafi cewa sujjabar in ka nema sujjabar shine annamimi amma wannan ba ana magana in ka ga mai annamimi yana annamimanci maka je ka ce wai za a mishi hukuncin tsafi wannan ana magana wato sujjabar da yake yi da bakinsa da kuma iya kitfifinsa kitfifin da yake yi wannan shine sujjabarin ولهما كما سوء سوء وتبخير مسلم سرويتو عن ابن عمر daga Abdullahi dan Umar cewa da yawa lahuma ya rufe mukabil muslim wannan lalle akwai sassauci daga shi malam Muhammad Abdul Wahab saboda Abdullahi dan wannan hadisin hadisi ne na Imam Bukhari hadisin ne Abdullahi dan Umar hadisi ne Imam Bukhari yana ruwaito shi ta hanyar Zaid bin Aslam daga Abdullahi dan Umar amma imam muslim ya rubuta shi ta hanyar ammar ibn yasir da ma'anansa imam muslim ya rubuta shi ta hanyar ammar da ya kana cewa lahuma kowa lil bukhari an ibn umar wa muslim an ammar ibn yasir an gane ina rubuta shi daga abu wa'il shafri ibn salama daga abdullahi daga ammar ibn yasir وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزن صلى الله عليه وسلم يأتي إن من البيان لسحرا daga cikin daga cikin bayan magana akwai siddabar a magana ba akwai siddabar iya magana wani lokaci wanda za ga da siddabar da iya zance ya riba ta kwakwalan mutane alhali kuma abin da ya faɗa ta kila ba ma gaskiya ne ba inna min al-bayani da sihira malamai sun yi sabani akan wannan cewa manzo a wannan ya kushe ya kushe iya magana ne ko kuwa ya yi iya magana ne zai dauki wannan zai dauki wancan wanda ya duba bangaren bayani din allamahu al-bayan wanda ya duba bangaren cewa ubangiji shike koya mutum iya magana iya sarrafa harshe sai nan la sihira nan yabo akai wanda ya duba kuma bangaren cewa an ce an kira shi da sujjabar tsafi sai ce duna kushe aka yi wannan da kowane ne daga cikin malamai ibn abdulbar ya ce sun fasara a haka cikin halittar kallonsa amma shi a sharif mai tafsir Aziz Al-Hamid Sheikh Suleiman jikan shi malam din ya ce yana ganin kaman kushe aka yi amma gaskiya an kaluba hadisin ba kushe ne duka ba kamar hadisi Abdullahi dan Umar wasu ne suka musulunta Az-Zuburqan da Ibnu Ahtam suka musulunta shi kenan sai suka musulunta kuma suka yi wani bayani da sahabbai suka ji daɗin bayanin suka yi mamakin irin wannan bayani sai maza suka zo suka gaya musu Allah sai zala sai ce musu inna min al-bayani la tashara kaga wannan kamar yabo ake yi watakila a sannan kuma shi kanshi hadisin Ammar ibn Yasir kusan yana ba da wannan ma'anar alhum dai inna min al-bayani la tashara idan mutum ya yi amfani da shi a wajen da yake yabo ne to shi kenan wannan kamar wani hudu ba ko wani abu kana dama ka ce ina minal bayanin sihira dan yabansa in kuma yayi ne dan kawai haka ya ya kawata banna to wannan kaga ina minal bayanin sihira kushe ne a wajensa don haka a nan shi ma galaba ya kawo shi ne dan wannan dan a ce duk wanda yake irin wannan shikenan a kama shi akan shi yayi zama tsafi ba wannan duk ana duk tsafi na sadabar ne babin yare ba babin yare amma ba ta fuskancewa dokan kashi ne kashe su ba فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يتي العيافة شيني واتو تشامبي لأكي دا لا واتو تنسائي والطرق دا فوبوغن قصع والطيرة دا فوما تشامبي لكدي من الجبت هذا كشن تآفي الثانية نبي تفسير العيافة والطرق والطيرة تصرسوا يا باباتا الثالثة أنا أخو أن علم النجوم نوع من السحر ilimin taurari nauyi daga cikin sihiri bal ma ba duk duniya ma ba wani tsafi da ya kai ilimin taurari tsafi zama tsafin da gaske ai babu wani tsafi da ya kai shi jajircewa sosai wanda shi ilimin ba sai an shawi ake koyon sa ilimi ne mai wahala shi sa galibi wanda kuke gani suna fitowa wai yanzu tiktok suna faɗa ai duk su iya abu galibi don ya sai dai su zama kaman kawalai ne ko kuma dillalai ne suna haɗawa tsakani amma galibi su iya ba ai shi wannan ilimin wahala ne da shi shi kansa shi kansa ilimin tarihi wahala ne da shi haka kuma wanda ya iya ne zaka je yana da yana da jin kai ba za ka zo kawai haka na waje je yana talata maka ba ya kun talata maka zai shira ba da kwamai sosai ai su ai su sanan duniya wannan mutanen Allah ya kare mu da su الرابعة نهد العقد من العقد مع النفس من ذلك شيء kuma kulle-kulle ko العقد kulli mutum zai yi tare da ringa ganin tofi tofi a ciki ya daga cikin sihiri ko da ba a lokacin shirmarsa kawai yake yi wannan da sannu da sannu a janin ya zo wucewa kuma zai mai da shi zama daidai shi kenan daga baya bude mushi ido ya ce ka rika yi da tsabiya ka bukata asadisa na shida anna min zalika ba'd fasaha daga cikin abin da ake kira sihiri a yare shine sashin fasaha al-khamisa anna min batin zalika annan manci ta daga cikin sadabarun da ake faɗa amma wannan sadabar ne ta fuskan yare ba ta fuskan abin nan ba ta fuskan shari'a ba asalisa na shida ana min dalika ba'd fasaha cewa daga cikin haka kuma shine wato iya lauya zance shi ma wannan mutum kamar lauyi masu zuwa suna lauya zance wannan shi ma duk sadabar suke yi amma sadabar ne ta ba ta fuskan cewa za a kashe su ta fuskan tsari ba sai dai ta fuskan cewa abin da suke yi ba daidai suke yi ba sai ta shi babu maja a tilko hali sai usulul sunna sai Imam Ahmad usulul sunna da Imam Ahmad ibn Hanbal قال شيء ثم أفضل الناس بعد هؤلاء قال شبتيك ستكون من العبودية ثم أفضل الناس ما في يتم متالي رمى عمر هنا يما قنا قمي صحابي سواء سبب فلا لا أبو بكر عمر عثمان علي أهل بدر أصحاب شورى أهل بدر أهل بدر من الأنصار أهل بدر من المهاجرين فرقوا أهل بدر من الأنصار sannan kuma ya ce daga baya kuma sauran sahabbai ya tafadaluna ba'dhum ala ba'd ala qadar al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan garwadan yanayin sabiqan su kuma afdalun nasi ba'da haula sannan kuma mafi mutane bayan waɗannan mutane waɗannan sahabbai أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيه sannan kuma mafificin mutane abdallu nasu ba da ha'ula mafificin mutane bayan waɗannan da na faɗa maka shine ashabu rasul sabu mazala baki ɗayan su alqarnu allazi bu'itha fihi wato shine wato wannan tawaga da aka aiko mazala a cikin su kamar yana yana maka bayanin su waye sahabbai ne yace sahabbai su ne alqarrul ladhi bu'itha fihi tsare kun da aka aiko manzala a cikin su kullu man sahibahu sana duk wanda ya wato abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiya yayi tarbiya tarbiyansa sanatan shekara daya au shahara ko wata daya au yawman ko kwana daya au sa'atan ko sa'a daya aw ra'ahu ko ya ganshi fa huwa min ashabi na ra'ahu wa talaqiyahu ya gamu da shi fa huwa min ashabi ya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum min as-suhbah min as-suhbah ya da gwargwado na na sahabatakansa ala qadari ma sahibahu gwargwadon iya tsawon sahabantakan da yayi wanda ya riga wanda bi sahabantaka to ya bi shi girman sahabantaka din wa kana sabiqatuhu ma'ahu kuma rigaya ta tana tare da shi ba za ta- ba- ba za mu ci da mishi na rigayan ba wa sami'a minhu wa nazara ilayhi nazara a wa sami'a minhu kuma ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazara ilayhi nazara kuma ya yi duba zuwa ga manzo Allah din duba wato yana fada yana kiyaye abin da manzo Allah ke faɗa to wannan sahabantakan tana tare da shi wannan rigayen tana yana tare da shi ba za ka cire mashi shi ba kuma ya hujja da abin da ke cikin duniya baki daya wannan shine abin da Imam Ahmad ke magana saboda haka mu kaga ba ma tare da ɗan Shi'a masu zagin sahabbai ba ma cewa ba kaga anan bai ce maka sahabi ba zai yi laifi ba ce maka yake mu dai ba za mu cire mu sahabi wannan sharaf da ubangiji ya bashi ba kuma cikin iko Allah ba samu sahabi da ya shiga cikin bid'a ba ba samu sahabi da ya dinga fara da wasu abubuwa cikin addini haka ba babu kai babu gindi ba ba samu ba an samu dai sun ɗanyi ringimin tsakani to wani kuma wata- wani abu ne daban dama jama'a ba su ba su zama daidai a- da- da- da zaman lafiya ko yaushe lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kana sabiqatuhu ma'ahu Ah, kuma wato sabiqa sa da take da shi na na- na wato sahabata kan sa tare da shi wa sami aminu sahabi shine wanda ya ji ya ji manzon Allah wa nazara ilayhi nazara kuma ya kalle shi ya kiyaye abin da yake faɗa na ilimi to ina hadisin nan da manzala yake faɗin cewa ita mai rubi ma'aruf wa sana'a anil munkar ta idara ta shuha muta'an wa dunya mu'tara wa ijaba kulli zira'in bi ra'yihi fa inna min wara'ikum ayyaman al'amil fihi al'amil fihi ka ajra 50 minkum yace a ce a gaba da ku ku sahabbai akwai wasu kwanaki wanda dai aiki a cikin wannan wannan wato a- a- wannan kwanakin zai sami ladan ku sabai mutane hamsin me ake magana wannan malamai sun yi tattauna isnadin sai isnadi ne dai tabbatacce isnadi tabbatacce kuma yana da asali a cikin sahih ba amma wannan ana magana ajrul amal ne mu da ba mu da wani abu da zai zai zama mun samu falala da yawa sai ubangiji sai ya sanya a cikin ladaddaki na aiki da za mu yi a nan gaba lo- a kwanaki na haƙuri to a ci lada ne ubangiji zai ninka mana shi irin ladan sahabai hamsin aikin su su ba ladan sahabantaka ba akwai ladan sahaban- sahabantaka akwai ladan sabiqa rigayi akwai ladan wato gudunmuwa da suka ba addini da ba ai ladan kala kala ne to amma mu a ciki sai aka daki ladan aiki sai aka ce to za a ninninka mana mu a irin abin da su in sun yi a cikin ladan aikin su za a ba su su hamsin su hamsin a ciki saboda duk mun rasa waɗannan sauran abubuwan da su suke da shi ladan sabiqa ladan sahabantaka ladan nusra ladan kaza ladan tarayya da manzo Allah din ladan iri kiya tare da manzo Allah duk ba mu da shi sai da su suna da shi sun ninka ma wannan amma ladan aiki wannan ubangiji kuma zai ba mu a ƙarshen zamani wannan shine abin da ake magana kana haula alladhina sahibu nabi waɗannan su ne wanda suka yi sahabanci manzo Allah ta tawara ahu suka ganshi wa sami'u minhu kuma suka saurare shi wa marra'ahu bi ainihi wanda ya ganshi da idansa wa amana bihi kuma yi imani da shi walau sa'atan ko da sa'a ɗaya ce afdal afdal ya fi falala da suh- ya fi falala ga wanda ya goba shi da suhbatihi min at-tabi'ina afdal li suhbatihi min at- ya falala saboda sahabantaka da yayi min at-tabi'ina da ya ya fi tabi'ai duka walau amilu kullu a'mal alkhairi ko da sun yi aiki duka aiki alkhairi kuwa to shi ya fi su falala wannan kada wannan za ka gane kuskuren wasu malamai da suke ganin Umar ibn Abdul ya fi Muawiya daraja ba inda zai fi Muawiya daraja la adalci la la la aba aba sahaba aba wato salaha Muawiya bin Abi Sufyan mulkin da yayi ba wanda ya fi kusa da shi an ya buga misali na gaske na adalci kuma ya yi rawa da kowa Abdullahi dan Umar yana cewa ni ban taba ganin mutum wanda ya iya siyasa irin shi ba aka ce har abubakar da umar ce ai ba ce maka ya fi abubakar da umar ba ce maka ne ba taɓa ganin mutum wanda iya siyasa irin shi ba shi a su abubakar da umar ai kaga ba ta malamai suna za ka yi su su ma da sun zo sun suna sun yi mulki a cikin wani lokacin da yake akwai yan fitanannun mutane ai ba laifi na sana ba malamai suka zagaye su su kuma ba sa muhabati ba ba sa daga kafa kan dokan ubangiji ba kuma sa daga kafa wanda yake adawa da su suna iya mayar masa su ba amma za ga shi Muawiya bin Abi Sufyan shi a ciki ya san yaya yake hulɗa da wanda suke ma masa ma tarbiya wannan haka sai wanda iya siyasa zama za a ga yana da kara shi su kuma su abubakar da umar ba za su yi kara kan lamarin addini ba sau da wannan shi da ake faɗa wannan magana kuma yana alkhairi ƙwarai da gaske to shi ne yake cewa duk wanda ya ganshi afdalu min at-tabi'ina yafi duk sahabin da ya sahabata manzo Allah to yafi tabi'ai daraja bi suhbati saboda darajar sa saboda darajar sahabata kansa wannan shi ne suhbati wato shi sababiyya walau amilu kullu a'mal alkhairi ko da su yi duka ake alkhairi to ba za su bi sahabi ba sahabi na nan sahabi ne shi za su sa rajin amr bin al-as da sauransu da sauransu wannan duka wannan ba daidai ne ba wannan ba tare da ba ta tare da wato sawadul a'bar to sai mu tashi wa samu wa ta'a wannan abu za mu tattauna masalolin da suke da alaka da babu nan insha Allah wajen a samu wa ta'a da da a wannan ayat ba a cikin sahabi ba a cikin sahabi haka zalika wanda ya zo wurin maza Allah maza Allah kawai aka kawo mishi shi ya dauke shi na yaro ya mishi ta hadiki ba a cikin shi ya da ru'uya ne wannan daukar shi maza Allah ya daraja ce amma kuma ba zai zama ya zama da hukunci na sahabi a hadisi ba ka fahimta yawa sai na zamta shi to alwasiyatul kubra ta ibnu taymiya Salam tashi. Shafi na? Ta. bala ya ce yana yin magana akan yadda addinin musulunci na matsaka tsakiya tsakanin wato masu zangayi masu taguwa da iri kamar nasara da kuma masu gajiyawa masu takaitawa a haƙƙi da yawa a kansu kamar yahudawa ya ce wa min dalika daga cikin haka ake sha da su ne wal mu'minuna shi yana ba ina ba wani misali ya ce wal mu'minuna mu'minai qalu suka ce lillahi al-khalqu wal amru ubangiji shike da halitta kuma shike da umarni shari'a fa kama la ya khalqu ghayruhu kamar yadda suka ce ubangiji ba wani mai halitta kuma bayan sa la ya amuru ghayruhu haka zalika kuma ba wanda ke bada umarni sai shi da haka su su su wato a a wato wannan musulmai su ba sa zuwa wajen wani wani mahaluki ya rika bada doka a bajirin ubangiji sai don Allah ne ya aiko shi su su cewa suke yi kamar yadda halitta ta ubangiji ce da haka bauta ma ta shi ce tunda shi zai bada umarni wa qalu suka ce sami'na wa ata'na kaga sabanin su nasara nasara kun ga sun sun koma yahudu yahuda da nasara sun koma manyan malaman suke ba su dokoki wa qalu suka ce sami'na wa ata'na kuma idan an ba su doka suna cewa mun ji mun yi da'a fata'u kullu ma amara Allah bihi suka yi da'a ga dukkan abin da ubangiji ya bada umarni wa qalu suka ce inna Allah yahkumu ma yurid ubangiji shi ke yin hukuncin abin da ya ga dama abin da ya nufa wa amma al makhluqa ma su bayi laysa lahu an yubaddila amra al khaliq ta'ala ba shi da dama ya canza umarnin ubangiji walau kana aziman duk girman sa kuwa wannan kaga sabanin yahuda da nasara yahuda da nasara kaga su duk bayi suna iya shiga cikin lokacin ubangiji su canja to wannan shine abin da muke miya ke magana mu kaga sai muka tabbatar ma ubangiji da halittarsa muka tabbatar masa da kuma umarninsa amma sun tabbatar ma ubangiji halitta da tabbatar masa da umarninsa ba wannan kuma ba daidai ne ba alala wal khalq wal amru inda Allah wa kadhalika fi sifatin Allah ta'ala haka zalika sifofin ubangiji wa innal yahuda wasafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin naqisa zaka samu yahudawa sun siffanta Allah ta'ala da sifofi na ma abin halitta tauyayya faƙalu suka ce huwa faƙairu suka ce ashi talaka ne haka sun hana shi da talaucin bayansa wani hannu aka ne kuma su suka wace su sun yi mawadatan saboda kawai gabiji ya ce su ba sharance su ba su da kirki waƙalu suka ce yadda lahi maghlula hannun allah maƙumciya ce wato a dunkule take ba ta kyauta waƙalu suka ce innahu ta'iban min al-khalqi ya gaji ne daga halitta a kwanakin nan da yayi fassara a yau musamman sai ya huta ranar asabar ila zai da zalika zuwa ƙarshen abin da suke magana banda ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira kaga wannan kirga ce nan wato shi zaka da nan zaka fice wa ina da muke yau lahadi litinin talata laraba alhamis ba inda ba ba inda muka je muka gano illa iyaka muna muna kiddiga su ne gwargwaro da luwa da kwanaki da ubangiji har jisan mai da kasai amma ba yau muka je muka nemo ba shi sa ba yanda da mutum zai ce zai addini tawaye illa dai ba yanda zai kuma addini yana cin rayuwarsa in ka ce in ka tambaye kowa yanzu yanzu ina ku samu asabar lahadi ni dan me lahadi mamman shi litini ba me yasa ai abin da muka ittifaqi kawai saboda muna yin shi ne bi itibari ayyamin lati khalaqa Allahu fiha samawati wal ard dalili kenan kawai saboda haka kisa ibn tamiya yake cewa ita su shi kwanakin da muke cewa na la'al usbu ayyamul usbu wala adadiyya ce ba zabi'iyya ba ce mun kirga ne bi itibari ayyamin lati khalaqa Allahu samawati wal ard sabanin kuma sabanin in muka ce za mu kidaye ne wato da na shekara za ga lokaci an tafi tabi'iyya ce shamsiyya ce wataƙila ko kuma kamariya an fahimta wannan kawai dajiya ne saboda ku fahimci da addini ya shiga rayuwar mutane amma su mutane ba su ba su addini da haka wannan sara amma su na sara wasa ful makhluqa bi sifatil khaliqi su sun fanta abin halitta ne da wata sababin halitta sababin ubangiji baki daya al-mukhassa bi kaga su nan sun sun tsakko da ubangijin baki daya sun karkanta shi su kuma nan kuma sun daga mahaluki baki da sun kai can sama fa qalu suka ce innahu yakhluqu yadu suka ce ba akwai wani bawan Allah da yake halitta kuma yake azatawa ya kace da yake gafatawa ya rahamu har suna zuwa ma akwai suna zuwa wajen confession ai kusa confession dai al-i'tiraf da suke zuwa wajen kasawusan su wajen manyan malaman su sai sai ya shiga cikin wani ta tsaya wani raga ko ya tsaya wani wani raga shi kuma fazan yana cikin wani wuri yana magana na yi kaza na yi kaza na yi kaza ko ji an yafe maka to wai sai yafe ya sai yafe ne shi eh confession wa yaghfir wa yarhamu kuma yana bayi rahama wa yatubu alal khalqi kuma yana yana tuba yana tuba ma bayi wala tuba na wato kanka da zunubi ake magana ba tuba na na wato yafiya ba wa yusibu kuma yana ba da lada wa yu'aqib yana kuma yin hukuma shi dan adam kaga wannan duka ba daidai ne ba haka za ka su wasu ba yake faɗi wanda yana yi masu ba magana ne sun cewa idan kuka faɗi cewa a cikinku akwai wanda yake yake yake azutawa yake gafara yake yin tuba yake kaza yake kaza yake zai shiga da mutum aljanna da ƙarfi da yaji kaga wanda kun kun yi daidai da tsara kuma wal mu'minu su mu'minai amanu billahi su sun imani da Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu sami'un amma su a wajen su ubangiji ba shi ba shi da kini ba shi da tafara ba shi da ta'lamu lahu sami'a ay la ta'lamu lahu sami'a ba shi da zaka ce wai shi ne irin ubangiji ka ce shi ma Allah ne shi ma Allah ne kamar zaka ce akwai Ahmad akwai Ahmad akwai Muhammad akwai Muhammad ta kwarana ne ba da sabiyyu wala nidda kuma ba shi da wato kini wala mai kullu kufuwan ahad kuma ba shi da wani tamka wala saka mithli shi babu wani wanda ke irin sa fa innahu rabbul alamin shi ne shi ubangiji halittu ne wa khaliqu kulli shay kuma shin komai wa kullu ma siwahu ibadun lahu duk wanda ba shi ba to bayinsa ne fuqara'u ilai kuma wato talakawansa ne in kullu ma fi samawati al-ardi illa ata rahmanu abda babu a cikin sammai da kasai face za su zake ubangiji a matsayin bayi bayi wanda mu'abbaduna ba ba abdun ba tukuna mu'abbaduna wanda aka bauta da su suna so ko ba so da qara ahsahu ubangiji ya kiddige su wa'adahu mu'adda ya kuma wato iddiga su iddigawa wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma dukkan su za su zake ma ubangiji za su zama ubangiji ɗaya bayan ɗaya zai ba su labarin abin da suke aikatawa wa min dalika daga cikin haka zan ina son karshe ne sai tsaya da wa amana sara wa min dalika amrul halal wal haram daga nan kuma za ka kara gani kuma wajen da kuma ba za mu bari anan ba ne to sai za mu bari anan ba lifi ka ta maganar ce ita ba الوبودية تمام ماشي shi ne ɗin aini ma da zan tashi ina ne
ولو أنهم رضوا ما أنعمهم الرحمن قالوا حسبنا الله
kai an yi filin baka dogara nan kai نعم nan ne na ne
توحيد ما سبق وتحريم ذلك أن العبد ضال مع الله
al'ubudiyya ta ibn taymiya ibn taymiya yana kai mana magana akan bambanci tsakanin al'ab al'abdul mu'abbad da kuma al'abdul abid bawa wanda yake wato ba zai iya fita daga cikin bautan ubangiji ba ta bangaren rububiyya ta bangaren da ubangiji ya kaga ya halice shi ya ya sanya shi a wata tsari wani tsari da ba zai iya fita ba to wannan shi kansa amsa bautan ubangiji ne zai ci ya sha zai kwanta zai yi bacci zai yi tafiya zai rayu a doron duniya zai yi bayan gida wannan duka bautan ubangiji ne amma bauta ne ta fuskar ubudiyya a, ta ta fuskar rububiyya da kuma zai zo magana kuma akan ta fuskar kuma uluhiyya ita kanta to shine anan yake magana cewa to idan mutum ya bauta ma Allah ta fuskar ubangiji na shi ya halicce ni to yanzu ne ce kun yi fa to da bai sai ya fita ba ba zai isa ya fita ba ya sani ko bai sani ba ubangiji ai shi halitta shi da gaske da ba sai dai shine muke tace sai dai wani lokaci su mumunai da suka san cewa ubangiji shi halice su sai suka yi da ubangiji ya ba su umarni ala ala wal khalqu wal amru su kuma kafirai da suka da ubangiji shi halice su to a cikin su ana samu wanda yake kin bauta ma ubangiji da jahilci ko ya kin bauta ma ubangiji ya san gaskiya ya kifadi shi ne ke cewa to fal ma'rifatu bil haqqi بيقول من كان جاهلا بذلك او زاهدا له مستكبر على ربي wanda yake ubangiji shi takabburanci la yuqiru baya baya wato yarda ya tabbatar wala yasma'u lahu kuma baya kaskantuwa zuwa ga ubangiji ne ya yarda da abin da ubangijin ya ya bashi umarni ba ilmihi bi anna allaha rabbuhu wa khaliquhu ya yarda da abin da ya yarda cewa ubangiji shi ya halice shi kuma shi zai bauta ba tare da kuma ya san cewa ubangiji shi ya halice shi shine ubangijinsa al-ma'rifatu bil haqqi saboda sanin gaskiya idan ka ma al-istikbari in ya zama yana tare da girman kai yana tare da girman kai an kabulihi da gabarin karban gaskiyan wal ja'd lahu kuma da har ma mutum ya musa gaskiya kana azaba ala sahibi zai gadan mutum azaba ne daga baya kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala ke cewa wa ja'alu biha suka yi musun wannan gaskiya da muka zo musu da shi wa taqaratha anfusuhum zulman wa uduwa amma zuka wato zukatansu sun yi na da yakinin abin da muka aka faɗa musu annabi Musa ya ga musu gaskiya ne zulman dan zalunci wa uluwa da kuma neman neman wato uluwi a ban kasa neman wato daukaka a ban kasa wanzur kaifa kana aqibatu al-mufsidin kai kallo zuwa ga sakamakon mabannata yanda yake kaga anan yace jahadu biha sun san gaskiya amma kuma sai suka yi musunta to da mutum zai iya zama ya san gaskiya ya san ubangiji shi ya halice shi amma ba shi halice kanshi ba amma shi bai yadda ba shi ne ta ce da ya ce wannan kaga juhudi yake ma ubangiji yana ma ubangiji takaburanci ne wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace allazina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi muka ba su baiwa littafi ya'rifunahu sun san cewa karkace ma baitul maqdis da kai zuwa kallon baitul lahil haram sun san wannan gaskiya ne kama ya'rifuna abnahum kamar suka san ƴaƴan cikin su ba wa inna fariqan minhum wasu daga cikin su ne dai la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suke ɓoye gaskiya suna sani wala wasu na cewa maza Allah amma siyakin ayan da kuma manganin magabata za ka suna maganan wanda yake kallon baitul haram amma wasu ma magana zai shigo cikin ayan daga baya amma dai la ya'rifunahu ay wa la ya'rifuna anna qiblata allati wullita ilaiha annahu alhaq to wannan shi wannan shine abinda abinda wato ayan take magana shi ma nan kaga mazala ne yayi abu suka san cewa gaskiya ne amma suka kifadi a shi kaga mutum yana iya sanin gaskiya kuma sai yayi mata kifadi wa qala ta'ala Allah ta'ala ce qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun mun sani tabbas wannan na'lamu wannan qad kamar da kuka sani a larabci in ta zo ta tasa fi'il mudari ana ke da harfu taqlil wa takthir takan zama kamar wato so da dama wani lokaci to amma anan ta nufin tabbas ta alamun tabbas kada na alamun tabbas sun sani ba wai ba wai watakila ba ko wani abu kamar cewa kad na alamu inahu la yahzunuka alladhi yaqulun mun san cewa yana bakanta maka abin da suke faɗa a kanka fa inahum la yukadzibunaka ba ka ba kai ta suke ba haka la yukadzibunaka a wata qira'a la yukdzibunaka daga akzaba yukdzibu ikzaban wasu la yukadzibunaka duka sun tabbata in ka ce la yukadzibunaka ba sa cewa kai makareci ne in ka ce la yukdzibunaka ba sa cewa wato in ka ce al-ikzab babban shi al-ikzab da at-takzib at-takzib shi ne kace a wani ce ƙarya kake yi al-ikzab ba ce ƙarya kake ba ce gaskiya wannan abu da kake yi ba gaskiya bane ba kamar kana cewa wannan abin kai ba zai faru ba ba cewa ko in ba dai ba kai ƙarya mutu amma ka ƙarya inda ka samu maganar nan ka fahimci maganar in ba kai ƙarya ba to da ila inda ka samu maganar ƙarya ƙarya aka maka ko kuma kai wahami amma dai abin ba zai faru ba shine istibadu al-khabar shine al-ikdam shi ma dai wato lazima haka karetawa ne amma a takardun shine a zuwa ce a kai din kai makarici ne a takarda amma al-ikdam shine a zuwa ce a kai ba zai faru ba ka ce za ta shi za ta da kiyama kai wannan al'amari yana da wuya ba zai faru ba fa to kaga wannan shi al-ikzab to kuma kowanne sun manzo Allah sun yi mishi takdiri sun mishi kuma al-ikzab da innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadun sai dai azzalimai suna yin musu ayoyin ubangiji ne to shi kaga ana iya samun bawa ya san cewa ubangiji shi ya halice shi amma ya ki bautan shi da ganga kuma ya ce shi ubangiji na sa dan musu wannan musu yayi amma shi ma san ƙarya yake yi فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه إذا باوا يسان cewa ubangiji shine ya halice shi shine kuma ubangijin sa wa annahu muftaqirun ilayhi kuma shi talakan ubangiji ne muhtajin ilayhi yana bukatar ubangijin عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله تو أدم أبن ده سني شيني يا سان أوبنجيزية تكي لا علاقة دا أوبنجيزية واتو بوتاية تكي علاقة دا أوبنجيزية أوبنجيزي kana cewa ubangiji abin shi na ubangiji kawai abin shi na mahaliccinsa sa yanzu in ya ce kawai ya me yasa kake bautan Allah in ya ce wane da Allah shi Allah shi ya halicce ni ya tsaya a kan nan to zai na bautan Allah in ta fuskar rububiyan ubangiji kawai har sai ya bauta mushi a soyayyarsa da kuma kankantuwa zuwa gare shi ne a nan jaje da yana bautan Allah bisa soyayya bisa ga ubudiyatu ibada wa hada al-abdu a wannan bawa wanda zaka same shi yana bautan Allah ta bangaren rububiyya kadai ya sa'ala rabbahu ai amma shi ma za ka same shi wani lokaci yana roƙon ubangijin ba wa tabarra'u ilayhi kuma wani lokaci yana kaskantuwa zuwa ga ubangijin wa tawakkali alayhi kuma yana dogaro ga ga ubangiji yana tawakkali ga ubangijin amma yana yin me wannan yana yi ne iqrara shine wanda wani lokaci ba zai bauta ba Allah ba ba zai roƙi Allah ba sai yayin da yake cikin halin kunci ko yayin da ya ga zai mutu ko yayin da ya zama ya cire tsammani ga wani masoyinsa da yake ganin zai mutu yana yin addu'a to sai addu'a to shine kike cewa ana iya samu kaga bawa din wanda baya bautan Allah ko yana bautan Allah ne ta rububiyya kadai cewa banjuwa wai tabarra'u ilaihi na'am fa tabarra'u qawl ba laifi وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه زي يدوكه sai ya je wata ya dinga tabarru'i tabarru'i shine ya dinga kaskantar da kai zuwa ga Allah ta'ala in kuma yana tawakkali gare shi to wannan shine wanda za su dinga roƙon Allah amma a lokacin tsarin lokacin bukata kawai sai da duk wanda sai lokacin bukata kawai ke roƙon Allah to shi ma yana bauta ma Allah ne bangaren rububiyya kawai saboda sai da kace bukata kawai ka bukace ni to kaga ai kana bauta ma Allah ta rububiyya ne amma karshe ne shi bai baka ba ta fukan kai din kai kuma kana bukatar shi ba an fahimci maganar ba ta fuskar cewa kana son sa ba kana kamtuwa zuwa gare shi a sai lokacin da kake bukatun shi kake kiran shi to kuma sai lokacin da kake bukatun shi ai saboda kuma arziki da yake baka ne saboda bayan da yake maka bayan kuma menene wannan rubiya ce yatadarau ilayhi yatawakkala wala la tinqali fi amrihi wa qali yasi sai zaka samu shi irin wannan bawan mai bauta ma Allah ta fuskar ubangiji kawai ana samun wani lokaci kaga yayi mushi da'a ma ubarninsa wani lokaci ko kaga ya saba masa a lokacin da ya ga dama kuma yana bauta yana bauta ma Allah ne ka zawo shi na biyun kuma wannan shi wanda ganin dama shin za ka samu kamar a cikin a cikin a cikin wato kafirai sai ga a cikin shirkan da suke ma ubangiji sai a samu sun cin cuɗan ya shirka kuma da da'a a wani lokaci sai kamar za ga su kurisha a lokacin za ga suna yin haji ba suna haji ba za ga suna yin kaza suna yin kaza don Allah suna yin sadaka saboda Allah ko a yanzu wasu kafirai kaga shine qad yudhi'u amrahu sai zai iya kaga a wani bangaren rayuwarsa yana cuɗanya shirkarsa da da'a ya yi mishi da'a da wa qad ya'si kuma a samu a wasu lokuta kuma yana saba mishi wa qad ya'budu ma'a zalika ana iya samu kuma kaza duk da kuma yana bauta ma Allah din ta wasu bangarori amma dai in ka je ka shi kankushi zuciyarsa zaka samu yana bauta ma ubangiji ne saboda kawai shi ke bashi ba ta fuskan yana soyayya da kankatuwa zuwa ga Allah ba ba ta fuskan sai ubangijin ya bashi doka sanin zai yi ba ba dan ubangijin ya ce mishi yayi bane yake yi wa qad ya'budu shaytana wal asnam kuma ana iya samu kaza ya bige yana bauta ma shaydanu ma baki da ya bai bauta ma Allah din wa mithlu hadhihi al-ubudiyya irin wannan ubudiyya din wanda a cikin ta babu soyayya wanda a cikin ta babu kaskantuwa zuwa ga Allah din la tafarqu baina ahli janna wa ahli an-nar ba ta bi matlakan an wutar da aljanna ولا يسير الرجل بها الرجل مؤمنا mutum bai zama mumini saboda ita kamar qala ta'ala kamar Allah ta'ala ne yake cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ba sa imani da Allah sifati suna mishi gabade suna mishi shirka fa innal mushrikeen saboda su mushrikai kanu yuqirruna an sun yadda anna Allah khaliqum cewa ubangiji shi ya halicce su wa raziqum kuma sun yadda cewa ubangiji shine mai ba su arziki wa hum ya'buduna ghayrahu amma duk da haka suna bautan waninsa قال تعالى الله تعالى غاشي يا بار العباد نتوى ولا إنسى أدهم إذا كتم بيسو من خلق السماوات والأرض ويحدث سمير التصيف لا يقول الله لا تيس لا يقول الله لا تيس ومن يشيها لتيس هذا سنة بطن الله أنت مسكر ربوبية كوي ولا داعا لسكيين هذا سنة يسنة لا خلاه ومن يسنة مش كمان سنة مش داعا سنة هذا شيء سنة زوجيا dan ubangiji shi suna bukatar ubangiji ne ba dan ubangiji suna san shi ne da kolo soyayya ba kuma suna gina ba shi kolo girmawa ba wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya ce قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون كتنبيه su wace da mallakin sammai da abin da ke cikin sammai wace da mallakin abin da ke cikin kasai wace da mallakin kasai baki daya al'ardu da ba a ai ai larabci art wato wace da duniya nan baki daya da abin da ke cikin duniya din in kuntum ta'lamun in kun sani sai ya qulu lillahi zai wannan dinna Allah ne wannan la'ul milkiyya milkul lillahi ta'ala na ubangiji ne kul afa ya tazakkaru to ka ce masa ba za ku azantu ba kul ka ce man rabu samawati sab'a waye ubangiji sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma waye ubangijin al'arshi mai girma sai ya kul za ta lillahi wannan dan halittar Allah ta'ala ne kul afa la tattaqun ba za ku kiyaye ubangiji ba ku je na mushi shirka kul ka ce masu man biyadihi malakutu kulli shay'in wane ne a cikin a hannunsa akwai taskokin sammai da kasai duka komi da hannunsa ta suka sana malakut ya khaza'in malakuti kulli shay ya khaza'in kulli shay kamar da mujahid da masara wa huwa yujiru wanda shi ubangiji yana yana kawo agaji duk wanda ubangiji ya kawo shi agaji to ba wanda isa ya kice ba wanda isa tabar da shi wala yajaru alai shi kuma in ya kice makon wani to ba wala ya taimakon wani akan shi ubangijin ba shi ne wala yajaru alai in kuntu ta'lamu in kun sani sai ku za su ce lillahi wala dinna Allah ta'ala ne ulfa Allah ta sa'an ya yake muku dabo ya yake muku dabo kuke mutan wannan kuma wanda ya muku wannan wanda yake daban ya wannan ai shi ku girma ba ai shi ku kaskata zuwa gare shi ai shi kawata ba ku umarni ai shi kawata ba ku shari'a ba wannan sa ba wannan shine abu da ubangiji yake son mu kai zuwa gare shi sai ta ga ba kathirun mai mai takallamu sai wanne ne ko ba shi haɗa shi ba wani rami a kam jana'i zai koko ya usun ne a kam jana'i أحكام جنائز ده أشرف الألباني Ashafu Albani yana yin magana akan abubuwan da suka haramta ga makusanta na mamaci. Yace za mu tashi da ba da za ko barbul qududi mutum ya dinga dukan kuncinsa kunda kushinsa yana marin kansa saboda an mishi mutuwa. Wa shaqqul juyubi da kuma kekketa tufa. Aljiyu jami'in na aljaibu duk wani wato wani wato tsagi da aka yi a jikin riganka kamar tun daga wajen kan taguwanka da sauransu. to ka dinga yayyagawa ce laita minna man laqama al-khudud baya tare da mu wanda ya dinga marin kuncin sa wa shaqqa al-juyub ya dinga keta tifan sa wa da'a bi da'wal jahiliya ya dinga yin kira zo kira na jahiliya baya cikin mu dan laita minna ya danganta ba ana magana baya cikin musulmai ba sai dai yana magana baya cikin koyarwar mu baya cikin koyarwar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan wa muslim da imam muslim wa ibn al-jarud da ibn al-jarud wa al-bayhaqi da al-bayhaqi wa ghayruhum da wannan su min hadith ibn mas'ud hadith abdullah ibn mas'ud sai da halqu sha'ri mutum ya zo yana yin yana wato aske gashin sa saboda kawai an masa mutuwa li hadith abi burda ibn abi musa saboda hadithin abi burda ibn abi musa al-ash'ari qala yace wa za'a abu musa waja'an abu musa ya yi wani ciwo fa khushiya alaihi sai ya suma wa rasuhu fi hijr fi hijrin mar'atin min ahlihi kansa na cinyan ma- ɗaya daga cikin matayensa fa sahatin min mar'atin min ahli sai daga cikin matayen nasa sai ta ihu wala misa zai an ya rudda alaiha shay'an ya- amma bai iya yi mata raddi a lokacin bai iya mata martani ba kana ma afaka yayin da ya farfado qala sai ce ana bari'u mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na barranta na yi hannun riga daga wanda manzo Allah ya bi hannun riga da shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'u min as-saliqa domin manzo Allah ya yi ce ya yi hannun riga ga wacce take daga murya tana wa- tana tana wayyo wayyo saboda an mata mutuwa wal hariqa da wacce take aske gashi gashin gashin kai gashin ta gashin gida ko gashin kai ko wani abu makamancin wannan saboda tsabar takaici wa shaqa da wacce take kike ta tufanta أخرجه البخاري البخاري يرويته ومسلم ما مسلم والنسائي ده النسائي والبيهقي ده بيهقي سيها نشر الشعر وتو يا متقاش كي يا متقاش سبب أي متوى لحديث مرأة من المبايعات سبب حديث ما كان عند بس يوم تسكين وذلك مبايعة قالت تشي كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف daga cikin abin da ubangiji ya yi alkawari yin mu baya da mu ya karɓi baya mu a kansa akan ma'arufin da za mu yi mishi alkawari mu duka yi alaji a kaza alaina wanda ya alkawari da mu Allah na asiyahu fihi kar mu saba masa a dukkan wani dukkan wani abu mai kyau da ya babu umarni kar mu saba mashi wuce ba za mu yi ba wa Allah na hamisha wajhan kuma kar mu kurzune fuskan mu saboda bakin ciki wala nada'u wailan kar mu dinga cewa wayyu wayyu wala nashuqqu daiban kar mu kita tufan mu wa Allah nan shura sha'aran kar kuma mu hargitsa gashin mu mu hargitsa gashin mu saboda bakin ciki shine Allah nan shura sha'aran mu ko mu tufke ko kuma mu bude shi ko wani abu makamancin wani shine dai mu hargitsa shi akhrajahu Abu Hurairah Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi wa min tariqi al-Baihaqi ta hanyar sahihin Imam Baihaqi ya rawaito bisa da sahihin da isnadi ingantacce sai wa i'fa'u ba'd ar-rijal lihahu sashi wasu daga cikin mazaje da ake samu saboda bakin ciki da a can shi aka gemu yake yi sai ya koma kuma yana cika gemu din saboda bakin ciki da an gashi a za a alamun bakin ciki yake ayyaman qalila adadin wasu yan kwanaki huzunan saboda bakin ciki alama gitin ga mamacin su bai ba mabat idan kwanakin sun shuɗe adu ila alqiya sai su koma zuwa ga askewa yake cewa sai anan yake cewa amma asulul iba'i lihya yace amma asalin cika haɓa da gemu ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa wadi'un saboda tsabar bin sunan manzo Allah fa sunnatun wajiba wannan sunna ce wajiba kasar kafirun biha mutane da yawa sun sun yi sun yi wato sakaci da ita ba abu shi ake magana ba yanzu ana magana mutum ya da tan ba al'adar shi ne barin gemu ba sai ya bar gemu da an gaya ce mara lafiya ai ko mutum ne ya barin gemu an ba ya gyara gemu an gashi za a gashi ya yi busai busai ba ya gyarawa wa hada al'ifa'u wannan cika gemu din fi ma'ana na shirin sha'ari yana daga cikin ma'anan hargitsa gashi kama huwa zahirun kamar yadda ya gabata kuma shi ake a bayyane a hadisin da ya gabata yudafu ila zalika annahu bid'a kuma ma a ƙari akan wannan kuma bid'a ce ma wanda wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu ya ce kullu bid'atin balala wa kullu balalatin fil nari rawahu an-nasa'i wal bayhaqi fil asma'i was sifat bi sanad sahih an jabir kama sabaka kamar yadda ya gabata sai na ƙarshe mu karanta shi kawai al-ilamu an mauti ala ru'usil mana'iri wa nahwiha mutum ya rika wato yin shela game da mutuwan mamacin nasa a saman duk wani almanayar manara manara don wani wuri da ta za a shiyar da abu akan akan akan hawo hasumiya hasumiya ne duk inda yake da tsauni sai a yi ye kuwa sai dai mu san da muke yara ga za ga ana son a shiyar da abu ba ba daidai sosai a ga daidai amma dai za ga an ce wani je ka hauka yi can wani hautan wani hautan zai ga ye kuwa jama'a mai anguwa daga ce sarki ya ce a faɗa mu kaza to irin wannan to shine mutum ya hawo wani waje ya tsauni saboda ya sanar da mutane mutuwar wani shafa almalik ta wannan ba daidai bane wannan bid'a ce da ana hukumar na'ayi ya daga cikin shirin ta mutuwa da aka hada wa qad tabata an hudayfa bin al-yaman ya tabbata daga hudayfa dan yaman annahu cewa kana idza mazala ya cikin annahu qala kana idza mata lahul mayitu idan annahu tawasihu da fara afwa idan mamaci ya ya ya, ya samu mamaci a gidansa qala sai ce la tu'dhilu bihi ahadan kar ku sanar da kowa inni akafu an yakuna na'yan ina gudun ya zama shine iya da mutum shirin da manzo Allah ya ce kar a yi inni sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana anin na'i ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana shirin ta mutuwa أخرجه الترمذي الإمام الترمذي يرويته وحسنه هم يحسن شيء وابن ماجه الإمام ابن ماجه وأحمد أحمد والسياق له كما سياق الناشني والبيهقي الإمام البيهقي وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يبتلى شيء مصنف انسى بنجرا سوى نهى رسول الله عن النعي وإسناده حسن إسناده سيء حسن لي كما قال الحافظ بن الفتح كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني فلا فتح الباري والنعي قال النعي لغة أياريه هو الإخبار الموت الميت شنو كبار الأبار متوى ممتي فهو على ما يشمل فهو على هذا كذا أنا يشمل كل إخبار يا kunshi duk wani ba da labarin wani mamaci ka cewa an maka mutuwa ya shiga abin da mazalla ya hada walakin sai dai qad ja'at ahadithu sahiha hadithai in gajidu sun zo yadullu ala jawazi na'in min naw'in min al-ikhbari wasu hadithai sun zo suna nuni zuwa ga halaccin wasu bangarora daga cikin bangarorin ba da labarin mutuwa da وقيل العلماء بها مطلق النهي sai malamai suka dabaibaice suka togace inda aka hana din suka ce to banda wannan inda mazalla ya ce ya izini inda mazalla ya izini to banda shi wa qalu suka ce innal murada bin na'i abinda ake magana da hani da shirin ta mutuwa nan al-i'lan alladhi yashbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya shine sanarwa irin sanarwan da yayi kama da mutane jahili mutane jahiliya suke yi wanda ba su da addini min siyahi na kuwa ala abwabil buyuti a wato kofin kofin wato mutane bam bam bam bam to wani kun sani dai ya mutu wal aswaq kuma aje kasuwa ta faɗa haka kamar sai yafi kamar kamar yadda zai zo bayanin sanan gaba wal zalika qultu za haka ma sai nace annaiul jaiz zai zo mana magana akan annai don insha Allah shelantawa ba duka ne aka haramta ba akwai wanda aka haramta za mu zo insha Allah mu tattauna shi shehu albani zai zai zo ya kawo mana sai kuma mu tattauna masalar insha Allah eh to ai shine lokaci za mu zo kan shi ba ba shine lokaci za mu zo kan shi ba sanarwa din duk sanarwar da yake da alaka da saboda a zo a hada a shirya wa mutum a kashe a kashe makamata wannan babu laifi wannan babu laifi haka zalika sanarwar da gurgurdan da zai samu jama'a da za su mishi addu'a amma ƙari akan wannan kuma shine annaiul mazmum kuma ihya usulul kamad al bid'ah na shaykh na shaykh Uthman bin Fodi muna cikin magana kan albid'u fi tayammumi ya ce wa fil khirashi al-kabir al-khirashi babban malamin malikiya ne yana da littafi da yayi a cikin furu'a wa fil khirashi ya zo a cikin al-khirashi al-kabir fi mabhas al-wudu'i a inda yayi magana akan alula ba'da kalamin qawilan bayan magana mai tsawo ثم إن الوضوء سيتي سنكم كسني الولا ينقسم إلى أربعة أقسام ta kasu kashi hudu wajibun li kulli ibadatin alula wajiba ce ga duk wata ibada tushtarbu fiha tahara wata take an shar'anta mata tsarki ka tsawafi kaman dawafi dawafi mahallu ijma'in ne mahallu ijma'in ne cewa sai an yi alula dole magana ne na jumhurin malamai amma ahnaf sun saba abu hanifa kuma ruwaya ce daga imam ahmad kuma shi ne ita yaran shafa ibn taymiya suna cewa dawafi idan mutum ya yi dawafi babu Allah ba ta yi illa iyaka da ya ya za ta ba ko dai suna cewa ko dai wajibi ko mustahabbi ko dai wajibi ko mustahabbi dawafi amma ba amma ba sharadin dawafi ne ba an fahimta ba sharadu qabul ne na dawafi ba wala akwai sabani tsakanin malami akan wannan shi yana abin da ya faɗa din ba ba akwai sabani wasalati da sallah sallah dai duk malamai sun yi ittifaqi sun ijma'i akan cewa cewa dole sai an mata sai an mata alula farban aw wa nafilan farali ne sallan nan ko nafila a aynan wa kif aw kifaya farali farali na ainihi ko fa na kifaya kaman wanda salatul janaiza wa nafzul tilawa ko da ku sujada na tilawa shi ma wanda sabai ne malamai ba kowa ne yace sujud tilawa sai sai mai alula ba ibn tayyiba wadiya ta duk wanda ba sharadi a kansa wasu ce in sai da sai da alula wasu ce sai an kalla gabas wannan duk babu dalili a kansa saboda ai wannan godiya ne ba godiya kake ba ba dole sai kawo wannan ba fafa'ilu shay'in min zalika duk wanda zai yi wannan waɗannan ibadidduka da zai bahara ba tare da tsarki ba ya samu ya yi laifi ittifaqan a ittifaqin malamai bal ijma'an kai ijma'i ne ma kama hakahu nawawi kamar imamu nawawi ya rubuta to amma dai gashi mun ga muku cewa ba ittifaqi bane mahallu mahallu khilafin ne a wasu daga ciki sujud tilawa mahallu khilafin ne bil atwaf maqam mahallu khilafin ne ثم قال sannan kuma sai ya ce kuma wa inda sa'ad tazani a fi sharhi al-aqaid shi a wajen a wajen wannan malami inda yake sharhi aqidu cewa anna min ar-rida daga cikin ridda fi'l as-salati bi ghairi tahara shine mutum yayi tsar sallah ba tare da alwala ba intaha to magana sai ta kare kulku sai na ce wa qad taqaddama mal al-jumhur fi zalika to amma da ya magana ya gabata abin jumhurin malamai suka tafi akan cewa ba ba ba yarda ba wannan magana ta buƙatar tafsiri wato ibn hudi bai daba kenan bai daba ne shine ke cewa wa qad na wa qad taqaddama mal jumhur fi zalika abinda ba jumhur malami suka tafi akai da cewa ba radda bane dan mutum yayi sallah ba alula to sai dai magana su wannan kuma ba za ka yadda ita ba kamar da na ga muku akwai wanda suke yi tahawunan ba ta mai yake imtihanan imtihan akwai wanda suke imtihanan wasu ikhfafa suna yi dan su wulakata sallah ila boka ne yace ko na abu makamcin haka kamar dai wanda yake ta Qur'ani ne idan kawai ka wucewa ka mata Qur'ani na kan hanya ka taka an ba ka yarda ba amma da wani zai zo kawai haka nan haka shi to Qur'ani ne to bari in ga taka in ga mi za a yi to ga wannan da ce da ne wannan saboda yayin istighfafan wa imtihana wa min dalika daga ciki agwaya za ka dauka wa min dalika daga ciki takraru mashil a'ba'i mutum ya koma daga cikin bid'a a babin taimama takraru mashi al'aba'i mutum ya maimaita wanke gabobinsa ba da si'adi hadin mashi ba ok wata mutum ya maimaita shafan gabobinsa ya ta shafa ba da si'adi hadin mashi ba ya riga gama ganda ma duk inda zai shafa ya shafa din kuma ya ta shafa ta shafawa azan wasu wasu wasiya da su ka shafa kuma ka ta shafawa sai wa huwa bid'atun makruha ce wannan makruha ce ka ta maimaitawa ba a ce ka maimaita ba shafawa kai aka ce kai ba a ce wai wani ɗaya biyu uku kamar yadda kake hadina ba ba faɗa nan ba ce aka kawai kawai ka samu ka yi isti'abi ka gani shafanka in ta ha bayanu ba a daga hunna su babu tayammumi ba da yace to ya ƙare abinda mutane suka farar a babin tayammuma min al bid'a shaytaniya da bid'o'in shaytan a ala sabil kan bihi al-uqalai a sabili na fadakarwa kawai la ala sabil ihsa'i ba sabili na gewayewa ba na kiddugowa dukansu ba Allahumma fi qanati ba'i sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam الباب التاسع أو تاشي الشفا كو الشفا كنا za ka samu biro haka mai daɗi haka za ka samu wannan biro haka ah iko Allah ai daɗi ne ko da shi da ina kalam tashi a shifa da alƙabiya kalam tashi albabul awal ko? albabul awal babi na farko fi sana'illahi ta'ala alaihi a yanda ubangiji ya yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuharihi azima qadarihi ladaihi da kuma yanda ya bayyana da shi da yanda ubangijin ya bayyana da girman gwargwaransa da darajarsa a wajensa malaci i'lam ka sani anna fi kitabillahi al-aziz cewa a cikin littafin Allah ta'ala mun wayi ayatan katira fa ayi da yawa mufsiha wanda suke bayyana da bijamil zikirin mustafa suke bayanar da kyawun ambatan annabi zaɓaɓɓe wa addihi mahasinihi da yadda ubangiji ya kiddigo kyawawan lamarin manzon Allah wa ta'zimi amri da kuma girmama lamarinsa wa tanwihi qadari da kuma zuzuta daga darajarsa i'tamadna minha ala ma zahara ma'anahu za mu dogara kawai a nan akan abinda ma'anarsa ta fito fili wa bana fahawa kuma wato fahimtar da za a fahimto daga cikin ya bayyana wadda ma'ana zalika fi ashati fasulin mun taro maka wannan a cikin wato fasali guda goma ba da ce alfasul awal fasali na farko fi ma ja'a za- min zalika maji al-madhi ku yara ku yusalin wannan maji al maf'ulun bihi ne fi ma ja'a min zalika a cikin abin da yazo gami da gami da wato girman manzon Allah maji al-madhi irin zuwa ta ba- maf'ul mutlaq kenan zan ce sorry ba maf'ul bihi maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq maji al maf'ul mutlaq ne eh kamar ka ce wasaba ko wasiba wa- wa- wa- wutubal asadi ai kana magana nau'in nau'in nau'in abin ne shi ma ja'a min dalika abin da yazo abin da yazo na ayoyin Allah ta'ala da maji al-madhi zuwa irin ta yabo shine maji al-madhi nau'in nau'in zuwan ne ake magana wasana'i da da kuma wato kirari wa ta'dad al-mahasin da kuma yadda aka iddiga kyawo wato kyawawan lamuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قوله تعالى كمان كمان فدان الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم حقيقه wani manzo ya zo muku manzon ma sai aka mishi tankiri ba a ce mishi ar-rasulun ba aka ce wani manzo dan an nuna muku wani manzo ne mai girman daraja laqad ja'akum rasulun min anfusikum wanda ya fito daga cikin ku ku larabawa daga cikin ku ku mutane bil adama ba ba daga ba daga ba daga wato sabanin jinsin ku ba قال السمرقندي إمام السمرقندي ياتي سنش أبو الليث نفس ابن محمد ابن أحمد السمرقندي يا رسول شكا تدري أكو da saba'in da uku ya da abubuwa sosai malami ne babba ba hanafi kuma ya da ɗan abubuwa kuma da ake da ake mishi gyara wani ya daga cikin abin da su malami suke mishi alqabi ya gyara ya kamata yayin da zaka fara magana kan aya ka fara kawo magana magabata kamar kawo maganar magabatan da ta sahabbai da suka yi su da kyakkyawa musamman waɗannan maganganu da yake zai kawo na samar kandan ai ba shi ya faɗa ba ai sahabbai suka faɗa galibi sai suka kawo ka ce wannan ga sahabbai abin da suka yi da amma wannan ya daga cikin gyaran da ake mushi alƙadi iya sai magana ce ba da daga magabata ga hannun suka faɗi ta kai zai ka je ka ɗauko maganar yan baya kuma ka yi ta dosa bayani akan maganar yan bayan kuma kaga ka yi ka ɓatar da wanda suke bibiyan ka saboda kafa a karatu yana daga cikin yara insha Allah muka zo wuri zamu zamu za ku ga wannan to Abu Layth Sabar Kandi ya ce wa qara'a ba'dhum min anfasikum wasu daga cikin makaranta sun karanta wannan aya min anfasikum waye suka karanta su waye suka karanta wannan su waye suka karanta wannan aya haka min anfasikum eh min anfasikum karatu shahada ne ta Ibn Abbas ta az-zuhuri da ibnu haisin insha Allah ku da za mu akan wa a ce al-itqan za mu zo wannan babu Allah ya za mu zo akan maganan kan al-qira'a shahada dalili ita wace ce ita ya kuma ake yi kuma tusta'anu ana neman taimakon tawdin tafsiri an fahimta to ibnu abbas ya karanta haka min anfasikum wa qira'atul jumhur jumhur malaikum bi dhammi da dhamma qala al-faqih al-qadi abu al-fadl shi littafi al-qadi ya wafaqahu Allah ta'ala Allah ya datar da shi a'lam Allah ta'ala al-mu'min ana Allah ta'ala na sanin shi da mu'minai ne aw al-araba ko larabawa aw ahlan makka ko mutanen makka aw jami'an nas ko makka ce dukkan mutane ma baki da ala ikhtilafil mufassirina wala sabanin malaman tafsiri wala sabanin wala in sabani ne tanawwu ne ko tabat tanawwu ne saboda wanda da wanda yace al-arab da wanda ce ahalu makka da wanda jami'un nasi ta umum da khusus ne kawai duk dai sun tare ya ce jami'un nasi ne duka min al man al muwajih bi hadha al sabab cewa wane ne man al muwajih bi hadha al sabab waye ne ake fuskantar da shi da wannan magana cewa min anfusikum wa ake magana da shi annahu ba'atha fihim rasulan min anfusihim cewa ake magana cewa ubangiji ya aiko annabi a cikin wani mazo a cikinsu ya arifuna annahu abinda ake faɗa nan shine ubangiji ya aiko ba azafi ya aiko a cikinsu rasulan wani manzo min anfusin daga cikinsu su ya arifuna wanda suka san shi wa tahaqqaquna makana kuma suka gazgata sun tabbatar da matsayinsa a wajensu wa ya'lamuna sirqahu kuma sun san gaskiyansa wa amata kuma sun san amanarsa fala yatahimunahu bil kadhib ba sa tuhuma da ƙarya wa tarkin nasihata lahum ba kuma sa tuhumarsa da barin yi musu abu tsari yi musu gaskiya yadda shi yadda ya kamata an nasiha shine tsari gaskiya tsantsanta gaskiya ga wanda kake gaya mashi gaskiya to suna waka tuhumar mazala a matsayin cewa shi mutum ne mai gaskiya daga gashi yaro a cikin hadisi da kici a sahihaini yace in nace maka zalunci maka za ku yadda suka ce za mu yadda ba jarrabna alayka kadhiba ba mu taba jarrabta ka kai makarici ne ba wato kuma ba su taba jarrabta shi a matsayin yana ki ba yi musu nasiha akan abin da ya cancanta da su yi ba da abin da ya gaba ya kamata su yi to yana gaya musu kaga ashe dan wato mai da'awa ba zuwa yake yi dan yan uwan shi kafirai ne ba ya ce zai zai hannun riga ya ki musu da'awa da'awa ne suka mai musu yana haƙuri da su akan haka sai da iyayen da ya ga tabbatar cewa cutar da shi take sai ya kawata da su kamar da Annabi Ibrahim yayi likauni min sura mazala yana daga cikin su wa annahu lam takun fil arad qabila kuma anan laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ta yake fada Allah yana tabbatar da cewa yana tabbatar da cewa a cikin Laraba babu wata kabila illa walaha ala rasulillahi wilayatun aw qaraba fatis suna da suna da wato alaka ta jini na haihuwa ko alaka ta kusanci tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu a cikin kabila laraba wanda ba ce a cikin tsakaninsa da manzon a cikin sa akwai wanda yake akwai alaka ta jini ta kusa kusa nesa ta haihuwa alaka ce ta haihuwa kuma alaka ce ta wato ta gefe wato ta ko dai ko ta asali ko kuma alaka ko ta gefe hawashi hawashi ne an wataka wa huwa inda ibn abbas a wajen abdullahi dan abbas shi tafsir wa ghairi da walinsa معنى قوله تعالى شنو تفسر فرع الله تعالى إلا المودة في القربى ni ba na neman wani abu a wajen ku face ku sadar da zumunci na wannan shi almajid fil qurba wala ba ana magana wato a sadar zumuncin ahlul baitin su ba kamar da suke fasarawa ana magana sadar da zumuncin sa ta fuskar su kiyaye mashi alfarman alaka da ke tsakanin su da shi su bashe da awansa an fahimta domin ashura aya ce makkiya sura ce makkiya wa kaunihi min ashrafihim da kuma kasancewa mazala ya daga cikin madaukakin su wa arfa'ihim wanda yafi su daraja wa afdalihi mafificin su ala qira'atil fathi in mun karanta shi da da min anfasihim in muka ce min anfasihim ba anfusihim ba ai min ashrafihim wa arfa'ihim wa afdalihim hadhihi nihayatul madhi wannan kuma kaga koyarwa ce wajen yabo ثم وصفه بعد بعد سنقوم daga baya ما يأتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم بايا نسي ثم تاشي بأوصاف حميدة da sufi masu shayabu wa asna alaihi mahamida kathira ya kuma yabe shi da wato abubuwan yabo masu yawa a cikin aya min hinsihi ala hidayatihim inda manzo Allah yake kodai kodaitu wajen shiryan bayi baki daya wa rushidihim da kuma ya kodaitu wajen su kintsu su tsaya su bi hanyar hanyar daidai wa islamiyyin kuma ya kodaitu wajen su musulunta wa shiddati ma ma yu'nituhum wa yadurru bihim fi dunyahum wa ukhrahum da kuma yanda ke tsanani abinda zai san iya tsananta musu ko zai cutar da su a duniyar su da lahirar su a wajensa wa izzati da kuma girman wannan abin a wajensa azizun alaihi ma alaikum kenan wa ra'afati da kuma jin kansa tausayin sa wa rahmati da kuma jin kansa bi mu'minin da mu'minan su wannan duk sauƙin da ake gaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai yabo ne wannan qala ba'dhum ubangiji wasu daga cikin malamai suka ce a'tahu ismail min asma'ihi anan ubangiji ya bashi wani suna biyu daga cikin sunayensa shine ra'ufur rahim ra'ufur suna Allah ta'ala ne rahim suna Allah ta'ala ne amma ga shi ma an ce laqad ja'akum rasulun min ardi aziz alayhi ma alim harisun alaykum bil mu'min ra'ufur rahim wannan zai bayi mu je mu mu kowa muna sanya ma yaran mu ra'ufun da rahimun babu asma asma'ul lahi husna da sunan ubangiji ne wannan shine abin da kuka sani a ka'idar in zaka ce zaka kira danka da rahumun ko ra'ufun ko rahimun sai dai ka ce abdulamu ka ce ra'ufun da amma in zaka ce a ra'uf zaka ce abdurrauf kuma an fahimta sannan kuma ya zama ka yi izina ne da sunan kiranyi alamiya ce ba dan wasfiya ba shi maza Allah yanzu an yi sa'a ne ra'afan da rahaman tana tare da shi sau ya yi ma ta ba wato alamiyan da wasfiya din amma kuma ya zo a matsayin lakabi da kuma wato sifa da aka sabata shi da shi ne kawai ba a matsayin sunansa ba amma ba wanda zai zo kawai haka nan sai da maza da tan ba mu samu suna uku ba sai bayan ya girma ko bayan daga baya mun ga rahaman da yake da shi tausayi sai mu ce kai mu canza maka suna zuwa da uku saboda wasfiyan kawai saboda aikin da yake wannan ba daidai ne ba sai dai mu canza saboda dan mun kira shi ya amsa sai kuma mun mun samu shi da uku saboda mu yi alfalu mu yi alfalu muna neman amfanin wannan sunan ya ci gajiyar amfanin wannan sunan to wannan babu laifi an fahimta ko da daga baya za a canza mu sunan amma dai ya zama an canza dan a kira shi ne amsa ba dan a siffanta shi da wannan siffan ba ta'arrafa ko arrahama ba an fahimci bambancin ko yana ka wannan cewa min asma'i ra'uf rahim wannan min hasu at-taqyid kenan amma walakin idza utlaqat 'ala Allah iftasar bihi wannan asara ta abin da ake faɗa cewa al-asma' al-mushtaraka allati tutlaqu 'ala ghayri Allah ta'ala walakin idza utlaqat 'ala Allah iftasar bihi in aka aka ba ubangiji wannan sunan shi kadai to zai zama shi yake mata da ita da suna ومثله هو في الآيات الأخرى قدم قسم ولا لك سامو أتي وسرة آية قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين على تلايم المؤمنين بيوة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ألوك تندى يكون النبي لك سكنسو هذا من أنفسهم وفي الآيات الأخرى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم أي من أنفسهم إن شبه الجمعة وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم شبه من أنفسكم هذا لك ديازو سيمتاشي ورويا عن علي بن أبي طالب alƙali kenan الشمائل المحمدية لا أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي ولا حديث هند ابن أبي هالة هو إمام الترمذي كتوى حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن ابن, عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيصته وفي رواية عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أبد الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية سهل الخدين بليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخض عاري الثديين عاري الثديين والبطن عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شتم الكفين والقدمين سائل الأطراف وفي رواية شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكثيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف خافض الطرف نظره إلى الأرض, إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام نعم وانا حديث دي من قبل كتوا إسناد سين أقوي بكيبة أما دي kowane bangarori na hadisin yana da shawahid da suke masa shaida shi yasa ashabul mawazi wasiyar da mukammal ma malamai ɗaukacin su suke hujja da wannan hadisin saboda abin da ya kunsa na suhun maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk malamai masana tarihi sun ittifaki akan cewa wannan siffan siffan sa ce haka take yayi magana yake cewa ina jin da nan tashi ne a ciki to sawa'ul batni was sadr maza Allah mai shafaffan ciki ne da kuma kirji wato kirjinsa da da cikinsa sun yi lebur sun daidaitu sun daidaitu bai da tumbi sannan kuma shi kan shi irjin nasa bai zama wato tsoka ta ta yi yawa ba ya kafi ya kame yana dai duk wanda ke wato jarumi za ku ga yanayin kirjinsa ya kame a haribar sadar mutum da ya faffadan kirji ba'i da mabain almanki bai kuma tawarin da ke tsakanin wannan dinsa kafadinsa suna da tazara sosai wanda ke nuna maka cewa mutum ne jarumi bakmal karadisi magaman gaɓoɓinsa manya ne wanda duk wanda yana nuna mutum mai kwanji ne yana da kwanji duk inda ka ga magama daga wato kashin ya cure ya bulluko alaman cewa tsokan wutan ta cika kuma babu wani nakasa kenan babu nakasa da abin da zai dauka zai iya dauka da anwar al-mutajarrad anwar al-mutajarrad wato duk bangarorin jikinsa wanda suke ba a bayyana da su tufa na kakaya su to za ka same wutan ya fi sauran fuska ta haske cikin jikinsa jikinsa yana da hasken gaske inda zai buɗe za ga cikin yana da haske shi ne anwar al-mutajarrad kamar wato cikin jikinsa ko kuma wato da ke jinsa da sauransu mawsula ma bin al-labbati was surra bi sha'rin yajri kal khatt wato asade ki asade ki tsakanin wato kasan wuyansa shine al-labba daga nan shi inda ake sa inda ake sa wato mata ke sa ke sa abun wuya was surra har zuwa wajen kirjinsa akwai sharin yajiri wani wato gashi mai gudana kalkhat ya yi kaman zane wato haka haka gashin ya sauko ariyar sadiyai ne a walbaban wato bangaren nonuwar haka guda biyu walbaban da kuma cikinsa ba su da gashi ari ne wato ba su da gashi kaka da an ce maka tsakiyar na da gashi amma duka wurin na da gashi a bangaren gefensa ko ba yi da gashi cikin sama ba yi da gashi mai masu wa zalika inda dai inda aka faɗa maka kuma bayan inda aka gaya maka to ba shi da gashi ash'ara zira'aini amma zira'insa hannayen sa da gashi wal mankibaini haka wajen a wannan dinsa kafadinsa suna da gashi wa aliyar sadar kuma saman kirjinsa akwai gashi shi ma yana da gashi ɗawilar zandai ne a zand shi ne wajen kun idan daga duk wani ƙasan haka wajen haka nan to mutum ne wanda yake da suna da tsawo alamar cewa wato ba shi da gajeren gaɓoɓi rahabar raha tafin hannunsa kuma tafin hannu ne mai yalwa ba ƙanu ba ba manya haka ba tsaka tsakiya shafin kafain wal qadamain tafin kafansa da tafin hannunsa suna da wato sun cika da nama suna da cikan nama suna kuma da ƙarfi yayin da ba wai komai ne zai buɗe sa ya walje ba shi shafin alƙadamai ne sa'il al-afaraji a wata waya sha'il al-afaraji wato wannan shakka ce ta shi rawu sa'il al-afaraji shine wato wato gabobin sa tsawo shine sa'i wato suna sun gudana sun yi tsawo au sha'il al-afaraji duk kusan ma'anar su daya duk kusan ba nan su daya khumsanin aka masai ne khumsan shine wannan tafin kafa da tsakiya nan wanda ba ya taba kasa to manzo Allah yana da yalwan tafin to tafin kafansa yana da yalwa inda ba ta irin haka kafan to yana da yalwa kaga yana kafan na da yalwa kenan kafansa na da yalwa masihal qadamain mutum ne mai wato wanda kawuwa suke madidita masu kuma wato laushi shine masihal qadamain in an taba zaka ji kamar ka ci ba tabawa yambo an humalma ta yadda ruwa za a zuba ruwa a kafin kafan to ruwa zai kwaranyu da kansa a kafan nasa saboda laushinsa idan zana in yayin da mazala ya gushe zai tafiya zana qali'an ko kul'an ko qani'an duk amfani ko qa ko ku la din ko kuma bil iskani ko kuma bi bil kasri amma zala yazo zai zai bushe yayi tafiya to yakan daga kafa shi zala qali'an yakan daga kafa haka alaman da gaske yake yi shi yaqu yana tattakunsa ne takaffiyan tutun kudawa ke da sauri yana tafiya wayamshi amma idan lokacin ya tafiya ne a hankula yayi wayamshi hauna kuma yana tafiya cikin sauki amma shi amma yana gaggawa yayin da yake tafiya amma yana tafiya kuma cikin sauki zari'al mishyati idza masha in kuma lokacin da zai tafiya ne a a a a tattaki zai zaka samu tattakin da yake kuma tattaki ne wanda yake a me da dan gaggawa tare da tattakin nasa ba tafiya haka silili silili alama na jafirai ka anna ma yan haɗu min saman kai ka ce yana sakkowa ne daga tudu yanayin saurinsa wai zai tafata idan zai juya zai juyawa kawai gaban gangar jikinsa na kallon gaban shi kawai juya haka in zai juya ita fata jami'an sai juya baki ɗaya to shi wannan shine ma malamai suka yi magana amma dai shi ma dai alafa ya tabbata khashira tsarfi mutum ne mai yawan sidda kansa mutum ne mai yawan sidda wato idansa afuwa baya ku duba ku har wannan sai ubangiji sai da ya bi saboda wannan fa da ya da ya can malakutu samawatul ardi sai ce ma za ka basaru ubangiji sai da ya bi shi cewa mu zalla wannan ya zama tun tun tun aka ubangiji halice shi baya zuwa ka san akwai wanda za ka in yaje in yaje dakin ka to Allah Allah ke ka tashi a wurin ma kana in ma kana wurin ba dai baka bashi wuri ba zai kalla in kuma ka bar wurin zai kalla nan kalla nan kalla nan nan kaza kaza kenan magana baya haka ba wai laifi da aka ce mutum ya ba amma dai magana shi baya yi shi inda aka ce kalla ne yake kallo inda ba a ce kalla to baya kallo dan kai je kalla al'auran ka al'aura wa tana nufin al'aura wato kai je kalla inda baka san a gani balle wani kaga Allah Allah yake kawai ya ga wani hoto ko wani alama lokacin da ake yayin alama kusan da Allah ya alama alama da zaran kawai sai je dauko kawai fara kallo abin shi don bai baka ba ka sani ko zai je yayi wani private tiktok a sashi da matarsa haka wayoyi kawai yana aje waya mutum ka je ka dauka mutum da waya ta da mutane ne yanzu ko matan mamma ba shawara su dinga dauka wayan mazajen su ai akwai wanda ba a san sa gani to aka komai a san sa gani duk wanda kaje cewa ai ni abi na ne tsakanin su babu wani sirri to ba shi da hankali ne ba wanda aka ce wai tsakanin ka babu shi babu sirri akwai sirrin da kake koye mutum saboda ka ma kare shi akwai sirrin da an ka ga iyalanka abin ba zai ba daɗi ba akwai sirrin da an ka ga mayafanka abin ba zai daɗi ba kowa kana gaya mashi abin da ke alkhairi ne ya ji amma abin da ke sharri ka je gaya mashi sharri damuwa ta kaje ka gani kuma kawai shi kenan sai ka sai ka ka wani wata na zan dawo kaje za ka shekara a cin kanti kamar 20 ne haka na jin ba ta ta ta da tsawon ciki ta tafi bikin wani abokinmu an gama bikin haka sai da aka gama shagugan biki duka ina jin wani karfe kamar tara da wani abu rabiya ta ta gani na ce mata gida zan dawo ba kano zan koma ɗan alo da ne ya sa ta hana ni amma ya da kai na dai dage kuma a lokacin da na ta san jiya mai ɗaki da ta ciki sai ta bari na taho ina da malam mun tashi mun kai anya kamar mun kai goma muka tashi a kawo to a lokacin na an zo an fara dan wannan dan dan tanki tanki ne an fara dan wannan an abu kidnapping da waya da sauransu wallahi mun zo wajen dajin ko wajen biniyar ne ko ina ne kawai muka zo kawai ga 'yan fashi nan suna batol ɗinsu sun haka kashe na kashewa a kan yare su ya tsammanin bai kai tsakanin nan zuwa hanya ma ya kai ya kai ya kai umarnin bai kai ba a daidai wani wajen bashi na ta kira ne lafiya lau lafiya lau lafiya lau a yi wani addu'a kawai lafiya lau to na faɗa muku wani dan ku banci wai akwai lokacin da aka kare wani sirrin sirrin kai protecting wanda yake kake so ina ba da kace kace ai gashi nan wallahi wani ne na gani gashi nan an gashi nan an yanka shi kaman sa kuma kai maru wani wani suka bata wata da shi kaman sa inda da shanu an an yanka irin jin na yana yana kakacin nan yana farkacin sa haka muka zo muka wuce daga baya mata da waye sun fara kuka waye waye akwai baya ko ai kaza dan ce madadin ba kai lan koma baya akwai wanci wala aje za a koma gida lafiya babu tabbas na in sun gama tsintsiya tukun nasu ba mu iya wucewa to mun bashi kawai mu tsaya mu tsaya tak mun gama mu wuce haka muka yi a za muka wuce to ba kun yake ga mutane ba ba shi babu hikima ka je ka je ka gano wani abu da zai tada hankali kuma ka zo ka ta kai uh ka ga mu wani ka ga mu wani ka ga mu wani mu abu da baka mamaki ba har maza da haka suke yi ya buga baban shi ya ga ba ya buga baban shi yasa ya buga ba kowa ya ga ba kai ba ka iya hakuri ba ka je ka shamu ka jin can kai sai ka dan jure kai ma amma ka ga ba kowa so akwai abin da lokacin da ake to abin da ya kawo wannan magana shine khasiyar farz maza Allah mutum ne wanda yake wanda yake wato a a yana yana yana sirda ganinsa ila al-ardi zuwa ga kasa aqwalu khafir nazruhu ila al-ardi kallo da yake zuwa kasa aqwalu min nazari ila sama ya fi yawa akan kallo da yake zuwa sama galibi magana in ya kaga yana kallon sama to yana yana addu'a ne yana neman aure bagi da mishi wani abu kana ta kallo wajhika fi sama aqwalu min nazari ila sama dukkan nazarihi al-mulahaba galibi ganinsa da yake yi galibi wato dan kallo ne haka fari sai ka ban san ce harara saboda kawai wani kalla abin kamar wani dan wani sai kuma kuma ya hara mutane galibi kallon da yake shine mulahaba mulahaba shine dan kalla fara haka sai ya dan kasar da kansa eh ba ya tsayawa wannan ya saboda tsaban kunyarsa da kuma tsaban duk wanda ka tsaya ka dame shi da kallo sai ga duk ya ya damu ya suku ashabahu shi yakan koro sahabbansa ne su tsaya a gaba shi sai ya tsaya a tsakiya ko a baya baya zuwa gaba da za a ce to shi da boss ta aiki ba ga shi da gaba shi ne boss shi ne babba ai baya haka wannan yakan tsaya ne wato ya sa sahabbai su su gaba shi sai ya tsaya a bayan su shine su ku ashabuhu wa yabda'u man laqiya bi salam kuma duk wanda ya gama da shi shi ke fara mishi sallama shi ke fara mishi sallama akwai wanda ya taba je ya taba ce mun ai kai wannan yawan sallama da kake shi ba mutane ma mutane wani lokaci ba ka ansa sama salaman da sosai to suna ganin kamar wani abu za ka ba zan a kawai ina muna muna mutu saboda addini in ba ka ba mu ba duk dan mu gyara kun da kuke mu mu shamur ai mu ka shamur ba ba dama ne mu ba to amma addini yace ai addini yace ai kusan nan Kano ya daga cikin dabi'un su su sallama in kai sallama sai su sai su fara haka au magana kake yi eh in kuma sai kuma gaskiya gaskiya kowa na sallama in ka wucewa baka sallama wucewa za a dinga zungurin ka wannan yana daga cikin kuma abin da gaskiya muka ba za mu shigo a nan kano sallama ba suka sallama haka to sai da ma'arifa in sun san juna to sai mu tashi hadisi na gaba ina ganin ai dan mun mun fasara hadisin ko mun fasara insha Allah رواه العقلاء ونزهة الفضلاء ابن حبان البستي wancan satin an ce an ce mata yin bai sanar bai sanar ba zan yi karatu ba zan alhamis ya haka haka ya kira shi ne ok eh ina cikin mutane ne mutane sun mun yawa sun mun yawa sai ce karatu ba za mu yi ba subhanallah yau da Allah a gaya musu yau kusan aikin muna da shi sosai har ma bayan magarba jiya sai bayan magarba da shigo jiya yau ma kuma haka kusan ma har gobe ma lahadi ba ya nuna da basu a wasan sagi sai lahadi sai ran litini to a shafi na 42 a wasu lokada wani zuwa sun kubala wannan hadisin da wannan asali da ya kawo mana mutane karanta shi لا أولاد أم مسعود حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بشربرة قال ابن حبان حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بشربرة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شابويه عن القيم بن الفضل الكوفي لما قال وأيبة قال حدثنا مسعر بن كلاب بن ظاهر من بني البكاء عن القاسم بن عبد الرحمن لقى القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه لقى بابا شيني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود an jadi daga kakansa shine wato Abdullahi ibn Mas'ud ruwayan Abdurrahman daga babansa ibn Mas'ud akwai tattaunawa malamai akan cewa ya saurari babansa ya hankalci hadisan ko bai hankalta don Abdullahi da Mas'ud ya zo sai yara manyan malamai da bayan amma kuma ba su kiyaye hadisansa ba lokacin da yake raye suna yara kwarai daga ci akwai Abdurrahman din nan ibn Abdullahi ibn Mas'ud daga ci akwai Abu Ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud ire-iren su da galib galibi ba su saurari abin da abdullahi da mas'ud amma galibi kuma suna sauraron hadisi sun karɓi hadisai ne daga cikin siqatu ashabi abdullahi ibn ibn mas'ud kama abu ubaida wasu daga cikin malamai suna cewa abdurrahman ma ya sarare shi dan haka sinadin dai ina tsammanin akai zai ne fadl ne zai da rauni ko kuma dai majhul ne kuma akwai kuma wato magana wajen al-khilaf fi sama'i abdurrahman ibn abdullahi ibn mas'ud ana bihi قال يتي كونوا العلم رعاة كزموا ما سكيا عن علمي ولا تكونوا رواه كركو زموا ما تماسوا رواية علم كوي فإنه قد يرعى وانا دقى الرعوى على وزن فتوى ارعوى يرعوى يرعوى يرعوى ارعواء وانا شيني ابن ده abinda da yake magana anan yana da ma'ana da yawa ar-ra'yu asali shine al-hifz kiyayewa ai al-ir'a shine ka aje wani abu ka ki ka ki tozarta shi saboda wani dalili ci dalilai in san ce ir'a wa adil jahal kaman ya katange kansa ya rike kansa daga fadawa cikin jahilci ko kuma a wato afun ya fusgo kansa daga jahilci za a anil jahili ya fusgo kansa daga jahilci to nan irawa al'afar abin da yake magana shine wato a mutum ya ya wa'azantu ya faɗa ku da faɗan da qur'ani ke masa kai ya zama kawai ruwaya kawai yake yi wannan wannan kiyayewa tare da tare da ƙari kiyayewa ba ta fuskar haddacewa kadai ba ta fuskar shi kansa mutum ya zama qalin zajara bi ta'alimi ma yarwihi an fahimta shine kullu ilmi ruwa wala takunu ruwa fa innahu qad yur'a ana isa mutum ya zama ya faɗa ku da faɗakarwa na ruwayan na abin da ya karanta walayarwa walayarwi kenan ko adan yur'awa walayarwa ne mu gyara shi fa ina qad yur'awa ana samu ta kaga ya faɗa ku da faɗakarwan abin da ya karanta ya ruwaito walayarwa amma kaga ka samu ma ruwayan sa kadan ce wa qad yurwa ana samu kaga kuma yana ruwaito wa masu yawa rai rai rai ana ji wala yur'awa amma shi bai katange kansa daga fadawa cikin abin da yake a zunubi ba bai faɗaku da faɗakarwar abin da ke karantawa ba wannan dai magana ta Abdullahi dan Mas'ud قال حدثنا احمد بن مضر الرباطي بمرو قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابي شيني علي بن الحسن بن شقيق يقول سأل أبو خراش وأنا متمنى أكنش أبو خراش يا تنبي ابن المبارك عبد الله ابن المبارك بن السيسة بن السيسة قال يا أبا عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن إلى متى تكتب الحديث هذا وإيش ذاك نقدر تأيلمي قال يا لعل الحرف ثم يوا سابوني حرفي الذي أنتفع به وأنا ذا أنفعل وأنا أعرف لم أكتبه بعد وأنا بمارب تاشي بس يسي ألوكتش وبند وأنا ذا شنو دليل تاشي كنت حديثي بالزامة baka gane kuskure daidai da kuskure sai ka kanta ka rubuta da yawa ta hanyar wani ta hanyar wani ta hanyar wani don haka wannan ƙarin lafa shi ne wannan ƙarin da gaba ne shi ya ƙarin ba jide ba ne kuskure ce قال ابن حبان حدثنا محمد بن يعقوب الخبيب الاهواز قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا النعمان بن شبل قال حدثنا محمد بن اسماعيل gaskiya isnadin nan bana jin haka yake kuma ban samu don ba wallahi na duba shi النعمان ابن شبل ضعيف ليه أما محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل wataƙila ce ko bukari ko na amma ba shi ne ba ni na fi ganin musa ibn isma'il da tubuka shi ne malam sai ba wal bukari na fi ganin nu'man ibn shibl zan saki duba dai amma na fi ganin a dabakar da yake ba dabaka ne da ce yana riwaya da bukari ba shi kanshi ma yana yin dabaka sai bukari ne a shi kansa to Muhammad ibn Isma'il ina tsammanin Musa ibn Isma'il tabu baki ne ya saka juya ya zama ya zama wannan ya zama Muhammad at-tabu baki Abu Salaba al-Minqari ana Amr ibn Kathir an Abi al-Ala qala Abu al-Ala yake cewa man ja'atuhu munyatuhu duk wanda ajalinsa ta zo masa ajalinsa ya zo masa huwa yatlubu al-ilma yana neman ilimi a bainahu wa bain al-anbiya'i daraja zai zama wato tsakanin shi da annabawa daraja ce wato daraja ba ana magana wai ya kusa kamo su ba ana magana in ka wuce darajar annabawa to sai darajar masu ilimi kuma ko to kaga shi shi shi shi shi yana da ci kuma da an wuce mata ba annabawa to sai darajar masu ilimi to daraja ce ba kaga su ko jahilai sai an zo darajar wani darajar wani darajar wani sannan darajar darajar masu ilimi ta darajar annabawa kaga su darajat ne su su ku tsakanin bainahu wa bainal anbiya daraja darajatul nubuwwati war risala قال ابن حبان حدثنا محمد ابن اسحاق ابن خزيمه شنو محمد ابن اسحاق ابن خزيمه آه امام الائمه تجري شي من سيدي ابن خزيمه babban malamin nan wanda yansu ɗari uku da sha ɗaya ko ɗari uku da goma bayan hijira a zamanin sa bayan irinsa ba da shi da irin su ibn jarir al-qabari da kuma abu ja'far al-tahawi su ne manyan malamai a lokacin su قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني قال حدثنا حماد ابن واقد حماد ابن واقد البصري ضعيف ne muna da manyan malamai hammadawa su uku a masara akwai hammad ibn salama akwai hammad ibn waqid akwai hammad ibn zaid ibn dirham hammad ibn zaid ya fi su kafi hadisi sai hammad ibn salama hammad ibn waqid shine shine shine mai raunin su to su hammad ibn waqid ne shi dan bayan su ne ma shi hammad ibn waqid dan bayan su ne hammad ibn zaid da hammad ibn salama suna daga cikin manyan asba'u tabi'ina an fahimta saboda ku suna cikin tabakan malaman hammad ibn waqid ne عن هشام بن حسان هشام بن حسان هشام هشام بن حسان القردوسي القردوسي بابا مالمي ne shi ba عن الحسن daga Hassan Hassan shine Hassan ibn Abi al-Hasan Yasar al-Basri Hassan ibn Abi al-Hasan sunan Abu al-Hasan Yasar al-Basri ana cikin manyan shugabannin tabi'ai a lokacin su babu kamar su da shi da Sa'id ibn Musayyib da Muhammad ibn Sirin da ire-iren su babu kamar su sune manyan tabi'ai a lokacin yake cewa kala la ya ta'allama ar-rajulu baban min al-ilmi mutum yaje ya koyi wani babi na ilimi fa ya abuda bihi rabbahu ya bauta wa ubangiji sannan abin da ya koya ko da kadan ne fa huwa khairun lahu ya fi masa alkhairi min Allah ka ta duniya min awwala ila akhiriha lahu akan a bashi duniya da lahira daga farko har karshe ya zama nashi ne kadai fa wada'aha fil akhirah fa huwa khairun lahu min Allah kana akan ya zama ina ma a ce duniya da lahira daga farko ta zuwa karshen sa nashi ne ووضعها في الآخرة سي سنيا أكي لا في يده الدنيا لما نبأ إيه لو كانت الدنيا من أولها إلى أها آخرها لقد نعم
ووضعها في الآخرة إيه إيش لأن يتعلم الرجل بابا من العلم أسامو wani wanda zai koyi wani babi na ilimi fa ya abu da bihi rabbahu ya bauta ma ubangijinsa فهو خير له يعني يهمش الخير من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها لو أكا من أن أن كانت الدنيا من أولها أكا أشي دنيا دلاهر دنيا daga farkon zuwa ƙarshen san ta sace ita ka- shi kadai oh ba a hafil akhira sai sanya ta a lahiransa Eh, wannan kamar wayan nan ba haka take ba qala abu hatim bari mu duba yana cewa la aita allama ar-rajulu baban min min min al-ilm fa ya'budu bihi rabbahu fa huwa khairun lahu min an lakati ad-dunya min awwaliha ila akhiriha lahu fa wada'aha fi al-akhirah a wata a wasu ruwayoyi da suka zo law wada'aha fi al-akhirah ya san wani babi na ilimi ya fi mushi alheri ya bauta ma Allah da wannan babin guda daya ya fi alkhairi a kan ya dinga burin ina ma duniya farkon duniya zuwa ƙarshen duniya ta zama ya mallake ta aw ba a hatil akhirah sai ya sanya wannan ilimin nasa a lahiransa ko ya sanya wannan duniya a lahiransa قال أبو حاتم أبو حاتم ابن حماك قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في كتابه العالم والمتعلم لا أنبتشي دليلي أسباب المتعلمين دليلي الذي سامع سكوين إلمي سامع إلمي wa akhlaqal ulama da dabi'u na malamai bi ilaliha da dalilin da tare da dalilan su da kuma wato na shi faɗa bayanai kan haka fil kitabil alim wal muta'allim a cikin kitabin da rubuta na al alim wal muta'allim bima arju an yakuna fihi hunya da abin da nake fatan ya zama ya wadatu liman arada al wuquf ala ma'rifa daga wanda yake son ya san su fa haka na zalika an takrari fi hadha al kitabi dan haka wannan ya wadatar da mu gabarin sai mun maimai sai maimai a wannan littafin namu إذ شرطنا في هذا الكتاب سوى شرط لما أنا التابي كراهية سلوك التطويل شين بابا سمي زويتا مسويتا والإشارة إلى قصد نفس التحصيل أبدا مكي يسو شين واتو من إشارة زوا واتو زوا واتو متكيتا قصد نفس التحصيل شي أبدا لا مصابر مكر شيء التابي لما متكيتا شي من من من da tamarki na wato takaitawa wannan tafi yanzu kaga yanzu babu shi littafin nan da yake da alim wani muta'allim babu za mu dinga za mu ta tafiya za mu ga inda yake cewa ya faɗa kaza a cikin zafin shi kaza duk babu yanzu yana da cikin abu da jahilai suka yi suka suka yi salatar da shi a littafin ibn hibban al-busti kusan ya sami jarabawa ƙarshen rayuwarsa saboda kan magana da ya faɗa cewa annubuwatu ilmun wa amal suka ce ya shi ke ne annabta annabta wato ilimi da ake da shi suka ce ya ce kaga shi ma zai zama annabi kenan shi ma yana da ilimi ba ya ce zai zama annabi kenan ba ya ce ya bai da annabuwa da zama muktasaba sannan ana iya koyar da ita da haka suka mushi atule wannan ya bayu ya zama ya je ya samu wani gari da ɗalibai ba zuwa wajensa dan abin da kawai ya tsaye a cikin littafansa kaɗan ne wani shi ya gaya maka wata masifan jahilai jahilai duk inda suke masifa ne duk inda suke jahilai da kake ga duk inda suke sanannu ne kaga yanzu duk sun yi mamta a tsarin ilimuka ilimukan sosai ya da ba da manyan manyan littafai da ya rubuta wanda duk yanzu babu su sai mu sai mu tsaya a nan mu tashi albabar rabi'a abinda muka ji alaba mulada abinda muka sanata Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah